Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum za ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma da ke gudana a makarantar markazul ulumi shiyar rini jega tafsirin da muftin gwandu akshak malam aliyu rini ke fassara ayoyi daki daki tare da karin bayani alarma mashkur aliyu ke jan baki ɗaliban makarantar almarkaziya ke ɗaukar nauyin kawo mai sauraro tsawon wannan wata na ramadan domin ba ta su gudunmawa a cigaban addinin musulunci ibrahim sidi muhammad jega ke cewa akramakallah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين ubangiji tabaraka wata'ala yake ya riga ya wani bayani kuntum tubun Allah fattabi'uni hukum Allah ghafir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim su munafikai sun faɗi muguwar magana cewa wai annabi kenan yana so a mai da shi Isa kenan sun ka kama rada suna je gubi Allah ya ce a'a abinda nace ati'ullahi wa ati'ur rasul fa'in tawallau fa'in Allah la yi hukul kafiri saboda haka inna Allah haƙiƙa shi Allah ai annabi Muhammadu ba shi ne farkon ba annabi ba ba shi ne farkon manzo ba wanda ya zo da shari'a a zahirin magana inna Allah tafa adama ai tuni Allah riga ya zabi annabi Adamu wa Nuhan kuma Allah ya riga ya zabi annabi Nuhu annabi adam an fara kawo shi saboda shi ne abul bashari alaihissalam akwai sura Allah ya sauka halata alal insani hinu min ad-dari lam yakun shay'an mazkuran inna khalaqnal insana min nutfatin annabi adam shine dai wanda kowa ma mutum ne ya zauna a cikin sa to da aka yi maganar annabi nuhu nan sai aka tsallake wasu annabawa da aka yi a tsakani domin an yi su sai Allah ya ce wa Nuhan saboda shi annabi Nuhu shine manzo wanda ya zo da shari'a sabuwa sabani wanda aka saba saboda a lokacin sannan Allah ya turo shi ne domin a yi fada da masu bauta wa wani Allah amma zamanin annabi Nuhu babu bauta wa wani Allah sai dai a yi sabo sabo na farko da aka fara yi wa Allah a duniya shine hasada wanda ɗaya yi wa ɗaya daga nan sai wato kisa ya biyo baya shi ne wanda habila kabila ya kashe habila din nan shi annabi nuhu ana ce mai ma adamu sani adamu nabi duk wanda ka gani yanzu a duniya to ya fito cikin tsatson annabi adamu ne to shi ne Allah yake bayani su bani isra'ila ko kuma su nasara suke magana bin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai dole ne a bi shi dukkanin annabawan da ma Allah ya turo ya ce dole sai an yi bi su din nan ya zabi annabi Adamu duk da wasu na maganganu cewa annabi Adamu ba manzo bane shi dai yana daga cikin dai siddiqai to wannan magana ba ta da karfi tunda kaga shi Allah ya fara fada da lastafa Adamu wa Nuhan wa ala Ibrahim kuma Allah ya zabi annabi Ibrahim da shi da zuriyansa su Yaqubu su Ishaqa duk suna cikin sa har ma annabi Yusuf a cikin su ya fito Allah sabaha Adamu wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana da kuma zuriyar imrana shi imrana din da zuriyarsa imrana ne aka ce to wani imrana ake nufi imrana mahaifin annabi musa da harunu ko kuwa imranun da za a faɗi maganarsa a yanzu kan gaji suran ma suran da suratu ali imrana to an tafi wani sun ce a imranun dai da za a yi magana yanzu saboda yanzu dama ana magana ne kan nasara to za a yi maganar annabi isa ne wato sai an faro maganar hannatu yadda ta samu juna biyu bayan ta riga ta tsufa saboda hannatun a cikinta maryam din ta fito ita ko maryam a cikinta annabi isa ya fito to za a yi biyo maganar sunan to asalin sundai daga imranun ne to wannan imranun na kusa wanda yake kakan shi annabi isa a koko dai wancan imranun dai wanda suka fito da zuriya wurin shi annabi musa da haruna din amma dai sun tafi akan wannan dai imranun ne wanda za a yi magana sa yanzu to allah ya zaɓe su ya ba su manzanci ya ba su annabci in allah stafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imrana duk waɗannan allah ya zaɓe su da su da zuriyansu duka allah ya fifita su alal alamin akan talikai amma talikan lokacinsu
zurriyatan ba'dha min ba'd wallahu sami'un alim zurriyatan ba'dha min ba'd wallahu sami'un alim su wannan da aka fada Adam din da Nuhu da Ibrahim da kuma shi Imran din kagan sunna inji Allah zuriya ne wadda sashin ta daga sashi yake kaga dukkanin mun dai daga adam muka fito sannan har shi annabi nuhun kaga daga adam din ya fito shi ko nuhu din sai kasance dukkanin wanda zai fito daga baya ma cikin sa ya fito su ibrahim ne su imranan ne su duwan suka fito ne cikin suka fito to zuriya ce ne wadda sashin ta daga sashi kaga shi annabi annabi ibrahim ya haifi annabawa da yawa haka shi imran cikinsa aka samu annaba da yawa haka dai Allah yake yi zuriyatan ba'dhu hamin ba'di zuriya ce wanda Allah ya zaba sashin ta daga sashi yasa ake gani in ba nadiri ba mafi yawan annabawa suna haihuwar annabawa mafi yawan waliyai sai su haifi waliyai mafi yawan malamai sai su haifi malamai mafi yawan asharare sai su haifi ashararai sai dai abun nadiri ne kuma abin haka yake tafiya har kowanne lokaci zuriyatan ba'dha min ba'd wallahu Allah sami'un mai yawan jine ga dukkanin abin da mutane suke faɗa alimu ko masani ne ga duk abin da suka faɗa to kenan yanzu tunda Allah ya kawo wannan magana kuma yace zuriyatan ba'dha min ba'd kuma yace in lastafa to kamar Allah yana so ya tunatar da mu karatun da muka yi a suratul baqara karshe karshen nan da Allah ya magana ya magana can karshe sai ce da aka faɗi abubuwa da yawa layuka sauki aya ta sai ta masa bai la kallihu Allahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat wa alaiha ma kasabat to sai suka ci gaba da addu'a ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم دودي سكي تونا الدعوي wato Allah yana so nuna mana amfanin addu'a kenan yanzu nan karatun da zai yi mana to Allah zai nuna mana amfanin addu'a da tasirinta wurin bayan Allah muka shigo suratu Ali Imrana da yi magana yi magana nasara suka yi magana Allah duk ya bata maganganun sunan sai yi muna maganar cewa ai akwai mutane waɗanda ba su biyar mata sha ba hamin mutiga alfitinati wa mutiga tawili wa ma alamu tawilu illa Allah warasikuna fil ilmi dinnan sai Allah ya bi sai ce guruna amanna bihi kullu min inda rabbina ma zakkaru illa ulul albab to sai yace suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana innana da duk addu'o'in da dai suka yi din nan Allah ya faɗa to sai Allah ya koma ya bi sai yace kai wannan mutane as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar to Allah ya bi su kenan ya nuna masu addu'a lokacin jijjihi to yana so ya gaya mana tasirin addu'a tunda yace as-sami'u ne mai ji ga duk wanda ya roke shi al-ali ko masani ne saboda haka zai nuna mana amfanin addu'a da tasirin ta da kuma irin lokacin da ya kamata mutum shi addu'a din nan da kuma lalle idan kai addu'ar Allah na karba maka saboda as-sami'u ne kuma al-alim tabaraka wa ta'ala
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم menene ga yanda lamarin ya kasance ya rasulullah ai su nasara najran wa hudu najran din ka gaya musu bari ka ba su tarihin asalin sunan ko da yake dai nan gaba za a sauki sura gaba daya wadda sunanta ma suratu maryam din za ta yi filla filla da labarin maryam da labarin isa da ma ita hannatu din da imranan duka da shi zakariya yanda aka bashi da duka suratu maryam za ta zo mana da wannan labari amma dai yanzu Allah ya ce bari in gutsura muku bari ku ji tasirin addu'a iz ka gaya musu ya rasulullah halan labari bai zo musu bane idan bai zo musu ba ka gaya musu mana lokacin da qalat imratu imrana mata imram ita ce hannatu qalat tace rabbi ya ubangiji na inni nazartu laka nayi alwashi maka ga mafi badani duk abin da yake cikin cikin nan muharraran na yantar da shi abin yantarwa ne ba ya bautar kowa idan ba bautar ka ba mafi badani muharraran na bashi da kai dai zai wa bauta wato za ta kai shi baitul maqdisi ta aje shi zaman ibada kawai zai ta yi shine sharan masallaci shine goge shi mudun duk dai abin da yake da bukata masallaci ta bar dai wannan yaron da za ta aihuwa din nan domin ta tsufa babu da miji ya riga ya tsufa shi imrana din sai ta roƙi Allah ta ce ya Allah ina so ka bani da ka bani haihuwa idan na haihu na riga na yi alkawali na yi alwashi ka san can mun karanta a baya Allah ya bi mutanen da suke cika alwashi ya ce a cika alwashi din nan wanda suka yi alwashi to lalle su cika shi din nan kuma ya zama al'ada tuntune har yanzu bayan Allah suna alwashin nan kuma har ma mun karanta lokacin da shi sai na abokai alwashi zai yi azumi umaru ya yi alwashi sai na ali ya faɗi ma ta ce balle ni daɗa ni ma na yi alwashi idan Allah ya barkar da Hassan da Husaini to za su yi azumin kwana uku suka yi azumin kwana uku din nan to shi ne aka sauki na ma da imi kuma liwaji lahi la nuridu minkum jaza'an wala shukuran sai mu da ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran to taje ta yi alkawali wannan cikin nan to Allah ko da ikon sa tunda mai karba addu'a ne hannatu ta roƙi Allah Allah ko ya karba domin as-sami'u ne al-alim ne ya karba mata sai ko ta samu ciki cikina na kumbura kiyana na kumbura sai ta ji ɗa ya fara motsawa ta ce to rabbi inni nazartu laka ma fi badni muharrara na riga na yi alkawali Allah abinda yake cikin cikin nan nau na yantar da shi ba bawan duniya ba ne a'a bawa ne na lahira muharrar ne zan kai shi baitul maqdis yan aje shi ya tabauta maka ya Allah fa taqabbal minni Allah ka cika min manufata ka karba mini innaka kai Allah an ta takidi ne kai din dai as-sami'u mai yawan ji ne ga addu'ar masu addu'a da mangannu masu manganu al-ali mazani ne ga halayen bayi ka san nufi na da wannan yaro nawa da nace din nan abinda tunda bata dai bade abinda za a samu ba amma dai kaga to ita ce muharraran to da take nufi kenan in Allah nufi ya zama dadin namiji فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم to Allah da iko sai ko ta haife shi falamma wada'atha lokacin da tana ta wannan addu'a ya Allah ni dai abin da yake cikin cikin nan na bar shi muharraran fa taqabbal minni muharraran fa taqabbal minni innaka anta sami'ud du'a shikenan nan da nan falamma lokacin da wada'atha ta haifi abin da yake cikin ta haife ta kaji Allah ce ta haife ta ashe ya ce mace aka haifa qalat tace Allah sarki qalat rabbi inni wada'tuha unsa ya Allah ka gani ba abin da na haifa din nan yarinya ce mace wallahu a'lamu bima wada'at to Allah to wannan magana sai da zama fuska biyu wallahu a'lamu bima wada'at wani qira'a ko wallahu a'lamu bima wada'at Allah to karatun da ma karanta dai yanzu wallahu a'lamu bima wada'at to ki kaya ce daga Allah kenan Allah ce a to ai ni Allah ni ne da sanin da abin da kinka haifa wallahu a'lamu bima wada'at ba ki riga kin alwashi ba to yi kenan ki alwashi ki jika alwashin ki mana walla a'lamu bima wada'at idan mun daure ta'un din Allah shine da sani abinda zake cewa Allah shine da sani ba a mai da shi af'alu in ji masu balagan magana af'alu ba a'lam ma'aunin na af'alu saboda idan an duba ilimin Allah wurin talikai kowa ko menene sai zama bai da sanin komai Allah yake da sani saboda haka suke fasara da alamu shine da sani to suke wai an ce to mafi sani to akwai wani kenan da ya sani bayan Allah tabaraka wa ta'ala ko an kai wurin Allah inna ila rabbikal muntaha to yasa suke fassara shi ta siga ta wannan mubalaga akan haka wallahu a'lam bima wada'at Allah yana da sani kuma mafi sanin idan mun doge shi ma wani afazudin bima wada'at da abin da kinka haifa to kaga idan an ce haka to Allah ne yayi magana kenan koko wallahu a'lamu bima wada'at ita maryam take magana to Allah kai ne da sanin abin da na haifa bima wada'atu kai ne da sanin da abin da na haifa sai lamiri ya koma wurin maganar tata wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dhakaru kal unsa ni ko na riga na wahi cewa na bashi muharraran fa taqabbal minni zan kai shi ne baitul maqdis din nan in ajiye shi ta sallah yayi ta ibada ka ina so mata rana ya zama shi ne limamin masallacin amma ga shi ya zama mace mace ko ba ta daɗi ko sha'awa ga hidima a irin masallaci saboda lalurorinta na ɗaya al'aura ce tana akwai laluran take sa ta bar masallaci nan take saboda haida to ga ta mace kuma gashi na alwashi kuma alwashi dole a cika shi walaysa zakar kal unsa ga abin nake nufin nan kuma to aiko namiji shi ya kamata da ya yi hidimar wannan ɗaki ba mace ba namiji ko ba ya kamata mace wada ma haka yake ko arjalu qawwamuna 'alan nisa'i wa ni samaitu maryama amma alkawali na yana nan Allah ka gani ka fi ni sani da abin da ka bani din nan saboda haka tun da ka san alkawali na kuma ka garba mai addu'a na to ni ko lalle zan cika alkawalin ba zan canja ba ya Allah ni sammaituha na rada mata suna Maryam mai ibada mai yawan ibada an ce wannan asalin lugar ba larabci bane wai ko siryananci ne ko ibrananci amma dai asalin sa ba larabci bane walaysa zakar karun sawani sammaituha Maryama wa inni uizuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim kuma na nemi Allah ka kare mi ita wannan ya ta mata da na samu wannan mai da ita muharrara ka kiyaye min ita da zuriyarta daga sharrin shaidan wannan da ka jefa kace fa innaka raji fa inna alayka lanati ila yawmiddin to wannan shaidanin na Allah ka kare min da ita za Allah sallallahu alaihi wasallam ce dukanin dan da aka haifa lokacin da yazo duniya yana fadowa sai shaidan ya taba shi ya dan dan dangware shi yace sai dai maryamu da ɗanta sai annabi ya tsaya nan to ai ko ka san sauran sai shi kenan sallallahu alaihi wasallam ce sai maryamu da ɗanta amma saboda tawadu bai ce sai ni ba amma ka san tunda idan shedan ya taba ayi kuka shi fa lokacin da ya faɗo yana faɗowa sujuda ya mamakin haihuwarsa maryam abin mamakin ta bai kai mamakin annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama shi da ya kasance rafi'a rasuhu wa fi zalika rafi ila kulli sudadin ima'u yana fadowa ba abin da ya faɗo ila ilaha illallah ka da baji wanda ya faɗo haka babu kuma yana fadowa sai sujuda unguwar zoma da ta zo gashi wankakke ba jini ba kazanta ba da tiba komai lafiya kalau ga kamshi sallallahu alaihi wasallam ba ta bayyana sa ba babu ko ba ai ba ko ba ai saboda haka tunda yace haka to ka san shine cikon na ukun sallallahu alaihi wasallam ka duba tarihi ka tabbatar da wannan wa ni zamaituha maryam wa ni uidha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim na nemi Allah kare mi ita da zuriyarta duk abin da zai fito jikinta nan to Allah kare shi daga sharrin shaytanin nan jefaffe فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المهراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هكذا فتقبلها ربها بقبول حسن مريم إنن sai ita hannatu wato Allah da iko hannatu tana ɗauke da cikin maryamu ɗin nan sai shi imranan sai ya rasu Allah sarki sai aka bar cikin maryamu a kwana a tashi ita hannatu sai ta haifi maryam ɗin kaji dai wanda Allah ya riga ya faɗa yayi bayani to sai ta dauko yarinya ta zo Baitul Maqdis ta samu masu kula da Baitul Maqdis ta ce musu gata abi alwashin nan gata nan na baku ita gata nan ita ce ne alkawari wanda aka gaya muku labari a cikin gari har da masu tsegumi suna tsegumi wai ni tun ba haihu ba don ni nafi kowa son ibada tun ba haihu ba na ce wai abin na haifa wai na bayar saboda Allah to gata nan na ba ku abin da ya alkawali gata nan gata na ku to nan kan sai suka dinga rige-rigewa zai ɗauke ta kamar da Allah zai kawo mana nan gaba wannan ce shi za a ba wannan ce shi za a ba wannan sai annabi ce abin da yasa suke cewa kowannen su sai an bashi Maryam saboda yar malamin su ce saboda kowa yana so shine zai rene ta saboda Imranu shine malamin su to shikenan sai ta miƙa mu ce gata nan na ba ku abin da alwashin nan gata nan naka a masallaci faɗaƙabbala harabu ha bi ƙabulin hasanin shi ko Allah da ta cika alƙawalin nan kaga amfanin addu'a kenan tasirin addu'a fa shi yasa annabi ce in za ka yi addu'a ka yi da gasken gaske fa shi ko Allah sai karɓa mata bi ƙabulin hasanin karɓa kyakkyawa wa ambata hana batan hasanan ya tashe ta ko tsiratar da ita tsiro kyakkyawa a zahirin magana fassara ambata hana bata na hasanan tsiro kyakkyawa wato shine aka ce wai kullun ta wuni ta kwana ta girman yaro dan shekara daya to lokacin da kai sati daya ta kai girman yaro dan shekara bakwai wannan shine fassaran wasu ba ambata hana bata na hasanan suka ce ba ambata hana bata na hasanan Allah ya tashe ta ne tsalki a cikin tsalki ga ta nan kyakkyawa a zahiri kyakkyawa a badini babu alamar fanna ko sibanta babu haka Allah ya to ya ne ta tashi a masallaci a kulle don da shi aka zo aka yi jayayya wa zai dauka wa zai dauka shi zakariya yake shi zai dauka suka ce a ba mu yarda yace ni ya kamata ku bari in rene ta saboda yar uwarta ni ke aurenta ina auren yar uwarta saboda haka ne ya kamata in rene ta haka dai ba su yarda ba saboda kowa yana tanabuhin sai an bashi aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta fada ga alƙalamin zakariya fita to shine zakariya ya dauke ta kamar yadda dai Allah zai gaya mana ana a gurguje ragama laha rabbaha bi qabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha zakariya da suka je suka yi ƙuri'a a bahar urdun din nan kowa ya jefa alƙalaminsa ba su yarda ba ma kowa shi dai za a ba wannan sai aka ce a je a yi ƙuri'a aka je aka yi ƙuri'a da ƙuri'a suke yi ƙuri'a su a kogi aka yayyanka alƙalumma a kada da kada alƙalamin da duk ya taso bai nutse ba to shi ya ci to sai na zakariyan nan sai ya taso bai nutse ba shikenan sai ya dauke ta da ya ɗauke ta ya zo ya gwada ma ‘yar uwarta ga abin da aka kawo ya ba ta labari sai ya zo yana mata wurin ibada a masallaci sama saboda bai bar ta a cikin masallaci ba saboda zamanta al'aura to shi na waka fala ha zakariya da annabi zakariya ya ajiye ta a can kullama da khala alaiha zakariyal mihraba wannan kira'a wani kira kuma ce zakariya wannan kuma bil maddi ne ko kuma bil kasri ne wancan kuma kamar wacce nake ganin tana sa hamza ko zakariya'u kullama duka dai ɗaya ne kullama da khala alaiha zakariyal mihraba duk sa'ilin da shi annabi zakariya yazo anan kofar wato mihrab kamar dai alƙiblan masallaci ne to can sama sai ya gina mata wani ɗaki a can sama to yayi matakala ta bene ya kulle kuma ya bude mata wurin shan iska kawai inda du mutanen da suke ciki ba san Maryam ba mutanen gari ba san ta ba suna dejin labari ba wanda ya taba ganin ta annabi zakariya shike kai mata abinci to kullama dakhala alaiha zakariya almihraba duk sailin da shi annabi zakariya ne ya shiga ta wurin kofar ya kai mata abinci waje da inda haliskan sai iske ta da wani abinci daban ba irin wannan ba kullum al'ajabi ya ishe shi ya kasa hakuri in ya zo ya kawo mata nama rago sai iske na kifi wurinta kifi banda ko soyayye ko wanda aka yi farfesunsa idan ya kawo mangwaro sai iske ayaba wurinta in ya kawo abincin da sai a damina ake samu sai iske abincin ɗari a wurinta irin kayan marmari kala kala barkatai rana sai ya kasa kuri ce wai maryamu anna lake haza na ke samun wannan qalat huwa min indillah tace Allah yake kawo mini inna la don Allah haƙiƙa ya zuku shi ke arzuta man ya sha'u wanda ya so bi gairi hisabin babu bayar da bil ko magana ta ɗauki Allah ne ya yi magana kamar can wallahu alam bima wada'at ko kuma a'a Maryam ce take cewa take ƙara yi wa shi Zakariya bayani inna la yarzuqu man yasha'u bi gairi hisab ko ko a'a yanzu Allah ya karbi maganar ne Maryam ta ƙare nata magana huwa min indillah sai Allah ya to ai ko dama ni inna la haqiqa dama Allah ya ruku shike arzuta man yasha wanda yaso bi gairi samun babu bayar da bil balle ya ce kudin ka sun kare abinci ya kare yanzu kwangila ta kare a koma kawo dan su kudi haka akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan lokacin da wato ita Maryam annabi ya faɗa tana da daraja mata masu daraja an ce kamar hudu ne akwai ita dai Fadima akwai ita Maryam din sannan akwai Aisha sannan akwai ita wato Khadija matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna ƙara ba da Amina fahiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to suka ce to wai waye fi daraja to alal itlaqi dai babu kamar Fadima saboda manzo Allah ce Fadimatun bid'atun minni jikina ce duk abin da yake bata mata rayuwa yana bata mini rai duk abin da ya bata mini rai ya bata mu fadi mata rayuwa to lokacin da aka yi mata aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar wasirina Ali ita da lokaci sai yace ma dangi tare da sai na ce to ga sunan na na baka aure sayyidatu nisa'il alamin shugabar matan talikai gaba daya sai ta, ta rufe mayafi saboda jin kunya boyar Allah ta ce baba ya za na yi da maganar maryam da Allah ya ce tsafaki ala nisa'il alami annabi ce gaskiyarki gaskiyarki amma ita alimi zamanihim ne talikan zamanin su ne ba ke kam dukanin talikai ke ne shugaban su to ana haka sai shekaran ko Allah da iko sai aka yi yunwa kaza Allah da jarraba da aka yi yunwa Fadima ta samu yamma waina ko guda biyu ne ko uku dai intilafu da ruwa na masu riwaya da yan dan nama sai ta rufe ga ƙwarya ta kawo faifai ka san da ta sa cikin yan ƙwarya akushi haka da faifai sai ta kawo ce ban sani ba ko baba shi ma ina jin yunwa saboda shekaran nan asaban nasu maja'a yunwa ta samu mutane dauko ta kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yake zaune kuwa yana kallon alƙibla ta yi sallama ta ce baba ga wani abu ce ba dallama sai ta ajiye ta san waina biyu ne da nama wani ya babba sai manzo Allah ya aza hannu da ya aza hannu sai ce mi kinka kawo ta ce baba masa masa ne da nama ce bude mu gani da ta bude sai ta ga nama ya cika kwano waina ta cika kwano sai manzo Allah ya ce anna laki hadha qala huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab sai ce alhamdulillah na gode wa Allah da ya miki ilhami ira abin da yamma Maryam ilhami ta wannan aya kenan ta haka dai suka tafi suka ce ba da shakka babu lokacin da za a ɗauko wannan tarihin shi ta dai Maryam tana da daraja amma kamar bani Isra'ila ne wa'anni faddaltukum alal alamin suka ce alami zamanihim talikan lokacin sun kam amma mutanen ne Muhammadu to duk wannan magana fa karkamanta fa duk wannan magana fa Maryam ho ba ba annabi ya bace wali ya ce kanat siddiqatun amma zaka tabbata don can Allah zai ce wa kanat min alqanitin bai ce min alƙalita ce ba ka goga tun da lamiri ne ƙalita ce kamata a faɗa amma za ka ji wadda za a yi anna laki haza qalat wa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab allah shi ke arzuta wanda ya so babu lissafi babu bayan da bil balle a ce kuɗi ya ƙari hunalika da zakariya rabbahu قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هنالك ننفى زكريا سي أبو يريكي تاش عليه السلام اه تو allan da yake da damar kawo abinci ba lokacinsa ba kalar abinci domin ko a gurin mun nan kaza akwai abincin da yanzu in ka neme shi ba ka samu kila sai a damina ake samun sa damina bata kama ba kaza yanzu akwai wani abu wanda in ka neme shi kai sai a dari dari ko ya riga ya wuce ba a samu sai dai yanzu na bazara kila a samu to sai annabi zakari ya ce ah ah to ni kan ga wani wa'azi ya same ni dama ina neman da ban taba samu ba ya haihu amma duk zuriyar tashi zama su tafsiri ce li'anna zuriyatahu qadin qaradu duk zuriyarsa ta kari Allah da ikon sa to gashi ya tsufa can a suratu maryam yace wa inni khiftu al-mawali min wara'i wa kana ti aqina wa habli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyan kisan tana da yawa a cikin suratu maryam in mun je za a ji domin an fada da abin da yawa a cikin suratu maryam sai yace to Allah tunda kam Allah yana da ikon kawo abu ba lokacin sa ba to ni yanzu ba ni ɗa bayan na tsufa shekara ashirin da ɗaya matata wajen shekara ɗari to aiko Allah yana iya ba mu ciki mu haihu da a zakari ya rabba kaji alfarma addu'a kenan shi yasa ce sami'ud du'a ayoyi na sama yace sami'un ali ta biyu mai yace sami'un ali kaga yana ba mu karfin addu'a kar kai kasa a guya wurin roƙon Allah duk matsala roƙi Allah kul ma ya abu ubukum rabbi laula du'a'ukum ba da addu'a kuma ma bana kulawa da ku fada'uni astajib lakum ku roke ni in karba muku inji Allah shi kan sai ya zabura yana roƙon Allah kala yace rabbi ya ubangiji habli ka bani min ladunka daga gurin ka zuriyatan tayyibatan zuriya tsalkakka innaka sami'ud du'a kuma kai Allah mai jin addu'a ne bayin Allah na gargari na gabanin mu sun roke ka ka ba su maryam kila ko roƙa ba ta ba ga ka bata to ni Allah ka ji roƙona ka ji roƙo na Allah karɓa mini Allah ka bani da ka bani da duk da na tsuwa matata ta tsuwa Allah ka bani da فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة وقائم يصلي في المهراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين شكرا yana ta addu'a rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami shikenan fanadatul malaikatu sai malaiku suka kira shi ke kai zakariya inna allaha yubashshiruka Allah yana maka bushara ce in zo in gaya maka ce mala'ikatu a kawai kan jam'i kuma jibril ne kawai kawai shine shugaba shugaban mala'iku kaga yanzu misali ko a duniya yanzu idan shugaban kaza ya faɗi wani doka zai gaji ce gwamnatin Najeriya ta ce kaza ai Najeriya ta ɗau matakin kaza Najeriya ta yanke hukunci kan kaza Najeriya ta kai sojoji kaza kuma president ɗaya ne kila sai yan majalisa na kusa da shi amma sai a ce Najeriya idan yan basi ne a wata ƙasa idan ya wani abin ce ai Najeriya ta ɗau matakin janye sojojinta ko ta ɗau kuma za ta kawo sojojinta amma Najeriya za a ce yan bashin ne faɗa ko kuma president ne faɗa ko kuma a'a wani kawai ne wanda yake da wannan ministry din shi zai magana sai ce Najeriya ta dau mataki kaza ake ga ma ba za mu mamaki ba an ce mala'ikatu an gawo jam'i tun da shine da wannan majalisar shine da wannan ma'aikatar dukanin mala'iku suna karkashin shi Jibrilu mutsa'in samma amin wa ma sahibukum bi majnun su mala'iku suna yi masa da'a saboda shi ne shugabansu to nan mala'ikar sai ga wata ra'ayi da jibrilu kawai kamar tanazzalul mala'ikatu ce war ruhu fiha sai aka yi adafu hati alal ami fanadatul mala'ikatu jibril sai kira shi wa huwa alhali shi zakariya yusalli fil mihrab yana salla nan gurin sallansa ki anna allah haqiqa ubangiji yubashshiruka yana maka bushara bi yahya da sunan ɗa za a ba ka ɗa tun ba a samu cikin ba ma Allah faɗa maka ɗa namiji za a samu kuma ga sunan Allah ya sa masa da kansa shi ya sa can ce lanna allahu min qablu samiyan ba taba wani ɗa ya haya gabaninsa ba Allah shi ya sa masa suna da kansa ya sa Allah ce wa atina hukuma sabiya na bashi manzanci tun yana jinjiri aka bashi manzanci kaga yanzu ko cikin ba a fara samu ba amma gashi an faɗi abin da za a sama kuma gashi an raɗa masa suna ya haya mai rayuwa wato zai rayu kenan tun da zuriyarsa zu ta ƙare kar annabi zakariya hankalinsa ya tashi ya ga yanzu an koma bashi ɗaki da shi ma zai mutu a ismuhu ya haya sunansa mai rayuwa ba zai mutu maza maza ba mayar waɗancan yaya ba ne walatul mala'ikatu qa'imu yusalli fil mihrab an Allah ya bashiruka bi yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah kuma shi wannan yahya din zai gazganta wata kalima da za ta zo daga Allah shine annabi Isa domin shi annabi yahya ya girmi annabi Isa da wajen wata shida rabin shekara don sai da aka haife shi sannan aka haife shi shi annabi Isa ka san shi da daukar cikin da nakuda da haihuwar ma duka sa'a ɗaya ne ba wani dadewa kun fai kunne فندم ملائكته يصلي في المعراب ان الله بشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا كما mai da shi shugaba wa hasuran kuma tsalkakke ne hasuran din sai maganganu da yawa me ma'anar hasuru suka ce a tsalkakke kenan ma'aunin dahuru hasuran dahuran tsalkakke suka ce a'a ai wai kamamme ne gabarin dukanin asha suka ce to ai dahuru kenan ai ma na ɗaya ne ta ga duk fasar da ka bashi yayi wa suran katangagge gabarin banna dama ai duka annaba katangaggi ne kuma dahuran din ma hasuran din aka fasara haka kuma duka annaba ai tsalkakku ne wa suran wa nabiyyan min salihin kuma annabi ne daga cikin salihan bayin Allah shi salihi kowane ba annabi salihi ne ko muqarrabina ne mataki ne na farko amma ba kowane salihi bane ba annabi ko ba kowane salihi bane manzo amma dukanin wado kamar dai kace dukanin wali musulmi ne ai kaga ba a wali kan ba musulmi ba to saboda haka min salihin din nan farko ne cikin sunaye na farko na manzanni ko annabawa babu annabin da ko manzon da ba salihi ba wa nabiyyan min salihin ko ba annabi ne ko wallahi na gaya maka yana cikin tatattun tatattun bayun Allah na gargari Allah ya ba mu albarkan su qala rabbi anna yakunu li gulam wa qad balaghani al-kibar wa imraati aqib قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب أنا يكون لي يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال سي النبي زكريا يتي تو أنا يكون لي غلام yaron ya zai zamo mini ba wai na tambaya bane wai yaya zai samu da mm, yaya yaron zai zame masa tun da ya riga ya zama tsoho shekara ɗari da ɗoriya mata wajen shekara ɗanci ya kai wajen shekara ɗari da ashirin idan ko ta kai wajen shekara ɗari to kai ka taɓa ganin tsohuwa tsofai tsofai shekara ɗari da ciki har yau ka taɓa jin labari ai ba ka taɓa ji ba to shine sai ke tambaya to Allah ka ga ba cewa wai wai ka bani haihuwa ba a'a habli min ladunka zuriyatan tayyiba daga gare ka to shine sai tambi Allah yaje to anna yakunu li gulamu ya yaron zai zo mini ya zai kasance mini shin ta sama za ka domin shi ko kuwa ina gida zan ganshi cikin daki kamar yadda Maryamu take ganin abinci ko ko a'a irin al'adun da aka saba haka dai za a yi saboda al'adun da aka saba kan ka wuce wannan lokaci anna yakunu li gulamu ta wani hanya ne yaron zai zo mini wa karbala ganil kibaru to Allah a wannan tambaya da nake yi in dai ma ta wani haihuwa ne kam na tsufa saboda haka ba na tunanin ta wannan gefen to inda kace ka bani na roƙa na san za ka bani na riga na tsufa ta wannan gefen da aka saba min ma'in mahin din nan to wannan gefen sai dai in ka kaddara ta haka ne wa qad balagani al-kibaru wa imra'ati aqir ga mata ta ta zan bakarariya tsohuwa batun haihuwa ma haihuwa ta riga ta jiwe dada ta riga ta zama tsohuwa kala sai Allah ya ce ko kuma shi jibrilun da aka turo tun da shine yake magana daga Allah kazalika Allahu yaf'alu ma yasha haka haka dai Allah yake wanda ya so ya ce zai baka to zai baka amma saurari ka ga yanda za a yi a baka dan قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة, ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبي بالعشي والإبكار قال زيتي تو الله yanzu kan ga irin maganganun da muka yi da kai na fahimci ciki za a samu to ij'alli ayatan ga sanya min alama don dai ba irin cikakkan sauran mata masu cikakka bane za a yi ba irin cikakkun yara ne yan shekara 20 ko 30 wannan kam ciki wani irin ciki ne ko ban sani ba ko irin na Maryam za a yi to Maryam din dai ba amma fara samun ta ba lokacin kaga dole abin ya zamo agarab bakon abu ne to qala rabbi ja'alli ayatan qala sai Allah yake ta bakin shi jibril jibril tunda shine aka turo ayatuka alama taka ta alamar matarka ta samu ciki ba wai cikin za ka yana kumbura ba domin in cikin zai kumbura kaga ya san to ta samu ciki kaga wannan wani ciki ne daban ba sauran cikunan mata ba jalli ayatan qala sai Allah ce ayatuka alamar da aka sanya maka Allah tukalliman nasa salasata ayyami illa ramzan za ka yi duk lokacin da ka samu kwana uku jere ba ka iya magana da mutane sai nuni saboda yawan ibada ba ka iya magana ba ka iya magana sai dai kawai kai musu nuni ma ba ka magana to shikenan matarka ta samu ciki kuma cikin ya kosa haihuwa za a yi a can suratu maryam nan ka je ce salasata ayyami illa ramzan can ko talata layalin sawiya kwana uku jere to in ka hada su shi zai baka kenan wato rane ku guda uku dan wannan dare aka faɗa wannan kuma aka faɗi rana to sai ka haɗe wato maryam da wannan sai ya baka kwanan naki wato rane ku guda uku talata ayyamin illa ramzan dan haka da kaga wannan alama kar ka yi ƙasa a gwiwa a wurin zikiri ka ji ba Allah duk inda aka yi magana a zikirin nan ba ba yake ba shine gaba wazkur rabbaka kathiran kai ta zikirin ubangijin ka da yawa ba kaɗan ba da ne wai wai an yi da yawa idan muna zikiri sai a ce wai mun yi da yawa ai wanda kuke nan kun wuce na annabi la ilaha illallah akwai mutumin da ya ibada ta kai wata annabi Muhammadu ai a wanda yanzu kun tsallake annabi Muhammadu لا يا- أول الآبدين تطور في الأدوار في كل هيكل وأتى بدال الناس كرم مقدسة وجاء بأمر الله يدعو مبشرا أني محمد كي مدنا كيران أي عبادا كي هاوسنا أني محمد والله بيسا أني محمد بني أبا كم كوجي يكي بيش قروان با إيه شك زي سني أني محمد أول إن كان الرحمن ولد فأنا أول الآبدين ba wani wanda zai ibada wallahi babu shi wanda zai ibada ta kai wata annabi Muhammad balle ya wuce shi annabi Muhammad baka ji abin da aka faɗa ba tun hadisin Jibrilu ba da ya tambi ya iya ce ma annabi na fa dade a duniya annabi ce to ka dade ce na dade shekarun ka ne ce ina shekarun na ba sa kirguwa ba sa kirguwa eh to baka bani misali yace tauraro akwai mai fitowa in ya fito sai ya shekara dubu saba'in sannan ya buya in ya buya sai ya shekara dubu saba'in sannan ya fito na ga fitarsa da ɓoyuwarsa sau dubu saba'in annabi ce to ni ne tauraron ai ana zalikan da yau annabi muhammadu kai annabi muhammadu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ar-raufur rahim وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل واذكر ربك كثيرا كي تأنبتون الله ديوا تندك شيء ديوا أشي كاغبا بميزاني كينا وسبي بالأشي والإبكار كي تتزبيه والله ديما كي تي دكما سافيا كي تي كي تتزبيه لله كركي واسا وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين تو يا دوكي مريم يا كيتن يا أجي شي زكريا يا رجا يا يا يا يا كامت أبنتي to kamar yanzu ana so a juya a yi duka dai kar a manta fa wabdu najran ne fa tun farkon surar alif lam mim din nan Allahu la ilaha illa huwa al-hayy nazzala alayka al-kitaba bil haqqi duka dai ana fassara wannan ayin ne fa yanzu sai ayin wajen aya kamar 80 ana ba su raddi su bani Isra'ila musamman nasara sai can sai a kawo a haɗe su gaba ɗaya kusan ƙarshe sai ka ji Allah ce ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana bainakum Allah na da illallah wala shirka bi shay'an wala yattashhadu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah sai an kawo kisoshin da yawa sai zu a ga- a kawo wannan magana kusan ƙarshe-ƙarshen isoshin a kawo yahudun da nasaran duka a gabi yanzu mun ji dai zakariya ya nema an faɗa masa alama can suratu maryam an kawo alama gashi an haifa dai wannan labarin zai zo ba za mu koma a can ba to yanzu aka jiyo da maganar maryam din tunda ita ce asali ana maganar imran din ne izqatil malaikatu lokacin da malaika jibrilu yace shi ma kamar wancan ne ya maryamu ya ke maryam da zakariya yake reno yake kawo miki abinci a iske wani abinci a wurinki inna allah haqiqa ubangiji ya ce a gaya miki istafaki allah ya zabe ki wa daharki ya tsarkake ki inna allah istafaki wastafaki ala nisa'il alamin kuma allah ya zabe ki akan mata na dukkanin talikai amma na zamaninta mun ji dai abin da aka faɗa a baya waɗannan mata musamman ita fadimatu yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu kamarta maryam allah riga ya gaya mata haka amma yanzu za a ji abin mamaki me zai samu da maryam abin da yasa aka faɗi ina la tsafaki wa daharaki wa tsafaki aka dawo da istifa'in kuma ala nisa'il alamin dan kar a ga wani abu ya zo yanzu a zo da wata magana ku nasara ku jifa ga labarin maryamu ga labarin isa kun ji dai ga wata haifi maryam isan kuma yanzu za a ba mu labarin wanda aka haife shi to ku ko yahudu ke faɗin muguwar magana ƙarya kuke yi ga wanda annabi isan yake yasa a maryam Allah ce zalika isa ibn maryam qaulul haqqi alladhi fihi yamtaru inna la tsabaki wa daharki wastafaki ala nisa'il alamin ya zabe ki akan matan tarikan zamaninki yake maryam يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم قنتي ل- قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم Allah yake mata wahayin ilhama ko kuma yake turo mala'ika a gurinta ko Maryam ko fa kaji ba ba annabiya bace kana siddiqatun siddiqi ya ce amma ƙarshe ka san Allah ya zaɓe ta ɗin tunda yake mata wa kanat min alqanitin aka kada cikin tsarin maza ba ce min alqanitati ba ba ce cikin mata ba aka mai da cikin ziri na tsarin maza ya maryam qunuti li rabbiki ga kinan na ajiye maryam ba abinda yasa na bayar da ke tun daga roƙon da Hannatu ta yi saboda ki ibada bautawa Allah dama ai kowa Allah bai halice shi ba sai dan shi bauta amma ai tana da nata daraja na keɓe saboda zuriyatan ba'dha min ba'd shi yasa ta zama haka din unuti rabbiki wasjudi ki ta sujuda warkai ma arraki'i kuma ki ruku'i tare da masu ruku'u ki sallata da masu sallah anan ta ce ah fi aka yi aka fara gabatar da sujuda gabanin ruku'u so ce a to ai ta yi sallan su su sujuda ake yi sannan ruku'u wasu ce a ai irin wannan wawi to in ya zo to ba irin wancan bane ja'a umar summa usmanu ba irinsa bane wannan kamar kowanne aka ɗauko wato ja umar ko usmanu kenan ba wanda in ka ce usman ya fara zowa ko umar kuma kayi daidai in ka ce Umar ya zo sannan Usman kayi daidai saboda haka an ɗauke shi irin wannan kenan sallan su irin sallan mu ne sai su yi ruku'u suke yin sujuda ko ko a'a su dai sallan su haka take dama ai an faɗa a baya babu wani ba annabi wanda ya zo babu sallah ko manzo babu suna da sallah irin tasu kamar da mu ma muna da irin tamu ugunuji rabbiki wasjudi warkai ma allaki ki sallah tare da masu sallah nan kuma aka nuna kenan jam'i ake nufi mata ma za su fito jam'i idan babu hitina am tambaya ce malam menene hukuncin ajiye kare a cikin gida kare na bai da kyau sai dai idan ajiye shi ne dan gadi na shari'a to in ba haka ba an ce kullun zabi biladanka a kwaface maka lada a zubar saboda ajiye shi kuma duk gida ko unguwa wanda kare yake an ce mala'ika rahama baya shiga wuri gudu yake yi saboda haka babu dalili in ba uzuri ba ka ajiye kare kar a dinga ɗiban ladan ka kullum ana kwafa cewa saboda kare wato sai ya zama kamar aljihu hudadde kana sa kuɗi baka sani ba ashe ƙasa ya huje kana ciniki kana zubawa kana dimin kuɗi na nan sai da ka koma gida kana budewa ka diga budi sai kaga duk sun zirare ina suke duk sun tude ko ba wuri ɗaya suka tude ba tunda kana zuba ne suna zubewa to haka mai mai aje kare yake yana zuba lada tana zubewa kare ya kece aljihun lada saboda haka Allah yake yayi mu karka bari kare yake je maka aljihun lada alhamdulillah to Allah ya mana gafara amin Allah ya kiyaye mu Amin.
Allah ya kiyaye mana imani mu da mutunci mu albarka ne Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amin Allah ya zama da kasar mu Najeriya lafiya Amin.
dukkanin kasashen musulmi Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar Amin.
hankali amin duk wani wanda yake da wata madafa ta iko a kasar nan tamu Allah ka tausaya mu na kai mana iko da Amin.
hannayensu akan abin da yake daidai amin ka ture mu na suka abin da ba daidai ba amin kuma Allah kai mana haka amin kai mana muwafaka ga daidai da mu Amin.
ka ture mu ga abin da ba daidai ba amin wannan tsadan rayuwa da yake damun mu Allah ka tausaya mana amin ka dauke mana shi ka maida mana wannan tsada arha a wurin amin barka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
gafara amin iyayen mu Allah ya yafe musu Amin.
Allah ya ba su aljanna da malamu Amin.
gaba daya Amin.
Allah ya sa mu yi karshen kwarai Amin.
sanan mu Allah ya kara musu karama Amin.
Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun amin dukkan wanda suke da musu addu'a Amin.
barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim فاتحة صلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين.
إياك نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت آمين.
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آمين.
ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون آمين سلام على المرسلين والحمد لله الحمد رب العالمين.
لله رب العالمين Alhamdulillah mai sauraro tafsirin Alƙur'ani mai girma kuka saurara tare da muftin gwando a Sheikh Mana Aliyu Rini ga wanda ya fassara mana ayoyi daki daki a yayin da Alarama Mashkur Aliyu ya ja baki tafsirin da ke gudana a makarantar Almarkaziya da ke shiyar Rini a cikin garin Jega ɗaliban makarantar Almarkaziya ne ke ɗaukar yanka wannan tafsiri domin bayar da tasu gudunmawa ga cigaban addinin musulunci yanzu a madadin kabatanin yan uwa abokan aiki wa'inda kan tallafa domin ganin kun ji wannan shiri cikin nasara tun daga Malam Hafizu Hamza da Makiyu Aliyu tare da Malam Kabiru Siniya da fatar Allah ya saka musu da mafificin alkhairi Ibrahim Sidi Muhammad Jiga ke cewa wassalamu alaikum